ya zo a game da haƙƙin bankwana na manzo sallallahu alaihi wa sallama haƙƙi hadisi dogo haza hadisun dalilu ya ce wannan hadisi ne dalilul kadar mai matuƙar matsayi azimul fari mai girman daraja hawa kullama fa'alahu nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kunshi baki ɗayan abin da annabi ya aikata fi hajjatul wada'i a hajjinsa na ban kwana min arkanin na daga rukunai da abin da yake wajibai wa manduba da abin da ake so abin da bai kunsa ba kaɗan ne wannan shi ne farkon hadisi dogo a littafin nan namu na tajin jami'u lil usul hadisan isra'i wal hijrati al-atiyah fi kitab an-nubuwwah hadisi da ya zo game da isra'i da hadisin hijira suna bin sa a wajen tso hadisan da nan gaba za a faɗa a kitabun ruwa da kuma hadisin hijira annabi a isma'il da mahaifiyarsa alaihi salam daga baitul maqdis zuwa makka mai girma da kuma hadisi kabir da malik da kuma hadisi annabi musa tare da hariru alaihi salam a iske sai kuma hadisin wanda suka kaki karya suka dangana ga sayyida aisha Allah kare da a gare ta sai kuma hadisin ya saurayi mai ibada tare da kafirin da sarki kafiri da ya sa aka aka rami ake jefa duk masu bautar Allah a gona su wayannan hadisan guda biyar su suna cikin kitabun tafsir sai kuma su yan hadisai yan kaɗan a cikin ceto ta tashi birgiya ba za su zuwa kitabul kiyama in Allah ya so shi yasa akwai dogayen hadisai kusan wajen goma kenan a littafin nan ina ma masu hadisi a ce kuma suna komawa ga fikihul hadisi wani hadisan nan ko da goma ne dan mana da fikihu fikihu fikihu din su ma yuqahu min hadha hadisi dogayen hadisan nan ko amma suna usulul fikihu ko na suna usulul fiqh ko sa da su fitar to jabiru Allah ya kare da gare shi ya sanci shi ne yake jan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana shi yasa ya fi kowa sanin ya annabi ya a hajjin ban kwana jabiru ya fi kowa sanin ya annabi ya a hajjin ban kwana an jafarin muhammadin an karɓar daga jafarin muhammadu Allah ƙara ta a gare su ya karɓar daga mahaifinsa muhammadu bakir ya ce mun shiga wajen jabirin na abdullahi ya tambaya su waye a sannan wato kama baya gare har ya zo kaina na ce da shi ni ne muhammadu bin ali bin al-husaini sai ya sa hannunsa akan kaina ya cire maballina na sama sannan ya cire maballina na ƙasa sannan ya dora tafinsa tsakanin kirjina sannan ina yaro matashi ya ce kai na minna da zuwan kaɗan ɗan uwana duk magana da kake so ka tambaya ma ka tambaya na tambaye shi me sai masa tambaye alhali ba gani yake ba a sannan ya wakacin sallah ya zo ya tashi a cikin wata tufafi saƙaƙiya ya lulluɓa da ita duk sanda ya ɗora ta a kan kafaɗin sai gefen su dawo ga jikinsa saboda ba su da girma alhali ga babban mayafinsa a kusa da shi a kan mashanya mai shijabu wajen da ake shanya a yi mana sallah ya ce ka ban labari daga hajjin manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna min da hannunsa ya kulla ya uku ya ce ka ga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara manzala sai da ya zauna shekara tara bai je ya yi hajji ba sannan ya sanar a ya sa akan shela a cikin mutane a shekara ta goma cewa manzala sallallahu alaihi wasallam zai fita hajji sai ga mutane cewa sun zo madina an yatar magana su kowa a cikinsa yana kokarin ya zama ya yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ya yi aiki irin yadda manzo Allah ya yi muka fito tare da shi har muka je da zal hulaifa sai asma'u yar umaisu mata abubakar ta haifi muhammad ibn abubakar sai ta aika wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ya zan yi ya ce ki wanka ki kunzugo da tufafi ki kunzugo da tufafi ki karama Allah sallallahu alaihi ya salla a masallacin Zulhulaifa sannan ya hau taguwarsa kasuwa haya da taguwarsa ta daidaita da shi bisa hanya a jeje da zartu sai na duba na duba iyaka hange na a gabansa ba komai sai mutane ba wasu akan dabba wasu a kafa na duba dama da manzan Allah shi ma iyaka gani na mutane ne na duba hagu da manzan Allah iyaka gani na in ji jabiru duk mutane ne bayan sama da na waiga na ga duk ba mutane nake gani ba na ganin komai sai mutane Manala sallallahu alaihi wasallama yana tsakiyar mu Haurani na sauka gare shi ya san fassararsa da abin da ka yayi ko menene mu ma sai ne manzo Allah yayi harama da kadaita Allah labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka mutane ma suka yi harama da wannan wanda suke haraman da shi wasu su akan samu suna ƙari wasu su abin nan amma manzo Allah bai ce musu uffan ba bai ce musu bai musu raddin wani abu bai ce kai ka gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai shi ya dore akan tarbiyyarsa Jabiru ya ce Allah ya kare yadda a gare shi mu a iyaka ganin mu haji ne kawai za a yi ba mu san hukuncin umra ba ko mu san ana yin umra a kwanukan hajji ba ba wai ba san umra gaba ɗaya ba ai kafin nan an je umra hudaybiya an je umra tulqarai haya da muka je ka'aba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su mun jajar al-aswad yayi tawafi uku da gaggawa ya tawafi hudu kuma tafiyarsa ta al'ada sannan ya zace za mu kare Ibrahim alaihi salam ya karanta wata izin makam Ibrahim musalla ya sanya makam Ibrahim tsakaninsa da Ka'aba ya kasance ya karantawa a raka biyu da kulwar Allah da kulya yau ta shiru na sannan ya koma zuwa zarul aswad bayan ya yi raka ta yi tsawafi ya sunnaci a zarul aswad sannan ya fita daga kofar ya tafi safa sannan safa tana can wata unguwa ne yayin da ya je kusa da safa sai ya karanta inna safar marwata min sha'irin lahi ku fara da abin da Allah ya fara da shi ya fara da safa ya hau akan safa har ya ga ka'aba ya fuskanci alƙibla wato inda me bulugul maram yake kawowa ya nuna kamar wannan ruwa ya kifta ubi ma bada Allahu bihi na sa'i ne ya ruwaito amma ruwa muslim abu da'u bima bada Allahu bihi ke iya ta muslim ko amma shi dai nan gashi ya kawo yau da hudun kuma a ƙarshe ce rawa muslim sai ya sa masu ilimin hadisi sai su dubo su ga ita wannan ruwa ta zo a muslim ita ma amma daga hafiz ibn hajar ya ce ita ruwayar muslim abu da'u bima bada Allahu bihi ruwayar nasa'i ita ce ibda'u bima bada Allahu bihi ko to ya fara da safa farin ciya alaihi ya hau kan dutsen safa har ya gano kaba ya fuskanci alƙibla ya ta Allah ya girmama Allah ya ce la ila illallah wa la sharika lahu آه له الحمد له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده الجزا وحده ubangiji ya gaggauta alkawarinsa ya taimaki bawansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kare ta kai mukan kafirai shi kaɗan sannan manzo Allah ya addu'a tsakanin safa da marwa ya faɗi kamar haka sau uku sannan wato ya yi addu'a ya sake maimaita aya ya sake addu'a ya sake maimaitawa ya sake addu'a sannan ya gangaro ya taho marwa har yayin da kafafunsa suka haɗa tsakiyar ramin nan sai ya sauri ya wuce har yayin da suka gama hawa daga ramin ya huce ramin sai ya koma tafiyarsa ta al'ada haka ya ce har ya kai marwa ya aikata a kanta kamar yadda ya aikata a kan safa har yayin da ƙarshen sa'ayinsa ya zamo a kan marwa ya ce sai ya ce da a ce na san abin da zai je ya zo da ban taho da hadaya ba da sai in sanya wannan umra shi ya sa duk wani a cikin ku wanda ba shi da hadaya to ya tahallule ya sanya ta umra sai suraka sun malikin ya miƙe ya ce ya rasulallahi ali ali na haza wannan hajjin na wannan shekarar ne ba ma sai mun yi wani hajjin ko ko wannan hajjin ya isa mana har abada sai manzala ya sanya yatsunsa ɗaya a ɗaya ya ce umra ta shiga cikin haji ya sake faɗa lalle abadi abadi a wannan haji nan ba wai na wannan shekarar ne kaɗai ba haji ne na har abada in an yi haji ɗaya shi kenan an biya farilla sai da ali ya zo daga yaman da la kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu fadima Allah ya kare da a gare ta tana daga cikin wadda suka yi tahalluli ita umra tai ta sanya tufafi na zinan ne ta sa falle ya ga ba ta daidai ba ta ce ubana ne ya ce in haka manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya ce in haka ya ce sai aliyasin sai yana cewa a zaman sa na karshe a Iran sai da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala Fatima ina mai sukan Fatima ina ganin ta yi laifi da abin da ta aikata ina neman manzo Allah ya ba ni fatuwa a cikin abin da ta faɗa na ba shi labarin cewa da na ga sai haka na ga kamar ba ta yi daidai ba sai ya ce a gaskiya ta faɗa ni da ce ta yi ni da ce ta yi ma za kun sayi na farasar hajji me ka faɗa kai ali sanda kai niyyar hajji sai ali ya ce ai abin da nake ni na yi harama da abin da manzon ka yi harama da shi sai manzon Allah ya ce da shi ni na taho da hadaya shi yasa kai kakka ta halluli tunda ka ce ka yi harama irin tawa harama tunda ni ba zan yi ta halluli ba sai na dawo daga arfa ya ce baki ɗin dabbobin hadayar da Ali ya zo da su daga Yaman sun kasance da kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suka kai tsari raƙuma ɗari yace fahallan nas kulu mutane suka ta haluli gaba ɗaya suka yi aski ɗan suka yi sai suka yi sai sai fa Annabi shi bai ta haluli ba sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda yake sun taho da hadaya wa man kana ma'ahu hadiyun da faduwa kamar na samu guda ɗaya sa ko man kana ma'ahu haliyo to falan ma kana yayin da rana ta takwas ga wata ta zo ita ce ranar tarwiya sai suka fita mina suka yi harama da haji kafin fitar su Mazala sallallahu alaihi wasallam ya hau dabbar sai ya tafi ya je ya sallaci azhar da la'asar da magarba da isha da asuba a mina kalilan sannan bayan ya sallah asuba rana arfa amina ya dan saurara kaɗan sai da rana ta fito duk ƙwabbatin min sha'ari yi umarni da wata rumfa ta gashi turabu lahu bi na mirata a kafa masa ita a namira a arfa wato waje ne dab da arfa a manzala ya tafi sallallahu alaihi wasallama waraitawa sun ɗauka cewa manzala zai tsaya nan ga masharar harami yadda da suka saba yi da ce su yadda kurashawa suke yi zamanin jahiliya suke su ba za su fita ba manzala da ya je masharar harami sai ya wuce har sai da ya je arfa ya sami rumfan nan an kafa ta gare shi a namira ya sauka a wannan rumfa hayya da rana ta karkata daga tsakiya ya umarni da dabbar saguwarsa kasuwawu aka sa mata sirri ya hau ya kai tsakiyar kwarin filin arfa yawa mutane hudu ba ya ce da su hakika jinnanku da dukiyoyinku haramun ne gare ku ba daidai bane ku tabba wani ya taba jinin wani ba daidai bane wani ya taba dukiyar wani kamar alfarman wannan rana taku a wannan wata naku a wannan gari naku na'am duk wani abu na daga lamarin jahiliya na ajiye shi daga ƙarƙashin kafata duk irin jinnan jahiliya na an ajiye su wanda da aka kashe zamanin jahiliya na kai ya zo ya ce yana neman jini ko wani abu farkon jini da zan hukunci da ajiye shi a cikin jinnanmu wanda mu aka taɓa ma amma dai ba magana a ce za a ba hakkin jinin shine jinin ɗan rabi'a ɗan haris ɗan abdulmuttalib wato shi kenan sai a ce kamar ɗani ga manzo sallallahu alaihi wasallama saboda kakansa ɗan uwan mahaifin manzon Allah ne harisu shine babban ɗan abdulmuttalib aka bar humul harisu kul ya sahi yana shan nono ne a banu sadin sai huzailu suka kashe shi banu huzailu suka kashe manzala ya ce duk wata riba da aka yi akalinta zamanin jahiliya an ajiye maganar riba farkon riba da zan ajiye daga ribanmu ribar abbasu na da mutalin duk wani kuɗi da abbas yake bi na ruwa ko an soki duk an soke gaba ɗaya ya zama yana daga yin hukunci kuma a fara hukuncin daga gida hukuncin nan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ya fara daga gida sai na horo kuma duk abin sokewa ne gaba ɗaya ku ji tsoron Allah a game da lamarin mata hakika ko ko karɓi ma kun riki matan ku ne da amanar Allah Allah ne ba ku amana a kansu kun halatta al'aurar su da maganar Allah su kuma matan ku dole ne su ɗaukan muku cewa ba za su shigar ba za su shigar da gidanku ba ba za su da wanda ba kwa so gidanku ba don kun sun aikata haka ku doke su duka ba mai kumbura jiki ba kuma ku wajibi ne ku ci da su ku tufatar da su da kyautatawa abin da ya dace na ba muku abin da in dai kun riko da shi ba za ku yi taɓa fata ba bayan sa in ka tamfi mai matuƙa dai kun riko da shi shine littafin Allah Qur'ani wa antum tasaluna ni ba makawa a lahira za a tambaye ku daga gare ni na isar muku ko ban isar muku ba me za ku faɗa suka ce za mu shaida cewa hakika kai ka isar ka bayan da harshen Allah ka yi nasiha ya daga yatsansa sababa ya daga ta sama yana nuna ta ga mutane ubangiji ka shaida ubangiji ka shaida ubangiji ka shaida sun ma'azana sannan ya sa aka kiran sallah aka yi ikama ya sallaci azar wato sun ma'azana sun ma'azama majazi ne a kali ina ba manzo Allah bane da kansa ya kiran sallah ko ikama ma ba shi ya ba umarni ya aka yadda mai mi'atul ma'ani yake faɗa wal fi'lu aw ma'anahu in asnadahu lima li zahir lahu fi zahir zahir da huwa hakikatu adliyatu wa in ila ghairi mudadisin majazan aw wila ya sallaci azahar sannan ya ce a ikama bayan ya yi azahar din aka yi sallar la'asar manzala bai wata nafila ba tsakanin azahar din da la'asar sannan manzala ya hau dabbarsa har ya je wajen da ake tsayawa wato waje na musamman daura da tuwar wasu to wanda suke kasa da jabalun rahamati ya sanya cikin taguwarsa basuwa'u zuwa wannan duwatsu kabin al-mushafi ya sanya habin al-mushafi wato a gabansa wato hanyar masu takawa da kafa ya sanya ta a gaban sai fuskanci alkibla bai gushe ba yana tsaye a hatsi da rana ta fadi ya dora usama a bayansa Mazala ya taho daga arfa hakika ya matse azima ma aka laganta gwansa kasuwa ya matse mata linzaminta ya matse mata linzami wato baya bari sai sauri har ya zamo kanta na isibu maulika rahane yana samun itacen siddinsa ko gaban siddinsa yana cewa wato yana nunawa yana nunawa da hannunsa na dama ko mutane to Allah a tafi a hankali a tafi a hankali ka a ce za a yi sauri ku hida abin min albashi san da ya tada taron jama'a waje an cika ko a wato ya samu wajen da wajen da yake tudu ne inda ya kai wajen da yake tudu ne a hawanta in an matse ta zai zamo yi mata wuya to sai ya dan sakan mata a lizamin kaɗan har sai ta gama hawa haka aka kai sai da ya zo muzdalifa ya sallaci magarba da isha a muzdalifa da kiran sallah ɗaya amma da ikama biyu bai nafila ba tsakanin su sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yake shingida har sai da alfajir ya fito ya sallah asuba yayin da asuba ta bayyana gare shi da kiran sallah da ikama sannan ya hau dabbarsa kasuwa ta gwarsa kasuwa har sai da ya je ga mash'arul haram ya fuskanci alkibla ya roƙi Allah ya girmama Allah wa halala ya kadaita shi ya kadaita shi ce Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la bai gushe ba yana tsaye a mash'arul harari har sai da gari ya faifaye kwarai yana dab da a ce ma rana za ta fito amma sai ya bar wajen kafin a ce rana ta fito a nan kuma ya tsora fallon abbasin a baya a can an taura usama a nan kuma aka tsora fallon abbasin fallon abbasin mutum ne mai kyan gashi a fiye da fari mai kyan fuska kyakkyawa ne kwarai yayin da maza Allah ya taho daga masarul haram zuhunu sai mata kungiya ayari ayari na mata ya zama suna wucewa suna tafiya yanzu bai ilaihin na fallo ya haɗe yana kallon su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan fuskar fallo shi ke nan da farbi ya ga haka sai mai da fuskar sai zuwa ɗaya ɓari inda ba mata ya zama yana kallon can. Maza Allah ya sake juya da ya fi hannunsa zuwa ɗaya ɓari ga fuskar faralo. Ya yana juyo da fuskarsa daga ɗaya ɓari cewa ya kalli gaba kawai ya daina kallon gefe gefe. Yana kallo. Ai sai da ya je ban da muhassarin. Ya sauri kaɗan sannan sai ya biyo hanya ta tsakiya daga nan hanyoyi uku ne suka shigo mina akwai ta nan gefen akwai ta tsakiya akwai ta nan gefen to manzo Allah bai fi na gefen ba bai fi ɗaya daga cikin na gefen ba sai ya biyo ta tsakiya wadda take fitowa daidai dutse babba wata ita ta tsakiyar kamar kewayewa take yi ba ta shiga cikin mina har sai da ya je kan dutsen wadda take gindin bishiya ita ce wato asaba kenan ya jefe ta da tsakon kwani bakwai yana cewa Allahu akbar tare da kowace tsakuwa kamar zuwa tsakuwar da ake harbi da ita ya jefa ne daga tsakiyar kwarin filin ba tudu ya hau ba sannan ya tafi wurin da ake soke hadaya ya soke raƙuma sittin da uku cikin ɗari da kansa sannan ya bai masa yadda na ali sannan ali ya soke ragowa talatin da bakwai ya tare da shi a cikin hadaya sannan ya umarni a karfi tsoka daga kowata taguwa aka sanya a cikin tukunya aka dafa da ali da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ci daga naman suka sha daga roma inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau ya taho zuwa ka'aba ya sallar zuwa azhar a makka sai ya je ga banu abdul muttalib suna ban ruwa akan zamzam yace ku yi aikin ku bane abdul muttalib ku yi aikin ku ku yi aikin ku sun banda kan mutane su fi karfinku a kan ruwan nan da kuke ɗebowa da ni ma na zo na yi aikin ɗebo ruwan tare da ku suka ba shi guga daga ciki sun Allah ya sha daga gare shi musulun ne ruwa ya tona hadisin da abu dawud wato bi hada da wannan lafazin warwa da sa'i mota sa wa sa'i ya mai tashi ta kaitacce walil buhari wa tirmidhi ba aruku buhari da tirmidhi sun ruwaito wani abu daga ciki wallahu a'lam
اللهم صل على